أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ranar takwas ga watan sha'ban hijira 1445 wanda ya yi daidai da ranar sha takwas ga watan biyu miladiya hudu. alkhairan da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah ya datar da mu shi abinda yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare muna ƙara gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu ihya ulum dinin islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fondude daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar wanda jiya da ikon allah muka samu muka zo ƙarshen suratul qasas yau za mu tashi suratul ankabut daga farkon sura zuwa inda allah ya so amma kafin mu fara tafsirin farkon sura za mu gabatar da muƙaddimomi kamar yadda aka saba a farkon kowace sura muƙaddima na farko bayani akan suran sunan wannan surar sunanta suratul ankabut ba ta da wani suna wanda ake kiranta da shi sai suratul ankabut saboda ambaton wannan suna a cikin wannan sura wanda nan ne Allah ya ambaci sunan wannan halitta sai aka sanya mata suna da sunan wannan halitta kenan al'ankabut shi ne gizo-gizo shi ne suratul al'ankabut mukaddima na biyu suratul al'ankabut makiya ce an saukar da ita ne a makka saboda mawdu'at din da take karantarwa tana karantar da mawdu'at al-makki ma'ana bayani akan abubuwan da suka faru a garin makka inan kafin manzo ya yi hijira aka saukar da wannan sura duk da yake wasu malamai sun yi saɓani cewa a cikin suratul ankabut akwai wasu ayoyi wanda an saukar da su ne a madina abinda ya kawo wannan saɓani saboda suratul ankabut tana ƙarshe-ƙarshen surorin da aka saukar a garin makka ƙarshe-ƙarshen surorin da aka saukar a garin makka wasu malamai suna gani daga suratul ankabut sai hijira ba a ƙara saukar da wata sura ba wasu na gani a suratul mutaffifin ita ce sura ta ƙarshe daga cikin surorin da aka saukar a makka wannan shi jawo aka samu sabani gurin malamai cewa ko wasu ayoyi a cikin suratu al-ankabut wanda yake an saukar da su ne a madina wallahu alam sai na biyu mukaddima na uku ayoyin wannan sura tana da ayoyi 69 kalmomi 980 tana da harufa 4,000 da 195 kenan wanda Allah ba shi ikon karanta wannan sura yana samun lada mai yawa Allah ya ba mu ladan karanta wannan sura da muka yi mukaddima na hudu shine abinda sura take karantarwa a takaice bayanu haqiqatul iman za ta yi bayani akan haƙiƙanin yadda imani yake shiga zakatan mutane sunnatul ibtila kuma za ta yi bayani suna Allah a wajen jarraba bayansa duk da kuka ganin kun yi imani to Allah bai kyale ku sai ya jarraba ku ya tabbatar da imanin ya tsayu ne ko kuma imani ne a baki to a wannan sura za mu fahimci sunan Allah wajen jarraba bayansa wasirul mu'minin wal kuffar wal munafiqin kuma daga cikin abin da su da suke karantarwa bayanin makoman mu'minai da kuma makoman kafirai da munafikai a cikin surar akwai bayani akan alwasiyatu bil walidain wasicci game da iyaye guda biyu kamar da Allah ya bayani cewa kowa da uba a yi mu'amala mai kyau da su da za mu ji hikimar hakan da kuma amfanin hakan surar tana karantar da mu kissar annabawa da mutanensu za mu je kissar annabi nuhu a takaice da kuma hikimar maimaita kissar a cikin wannan sura za mu je kissar annabi ibrahim a takaice da kuma hikimar maimaita wannan kissa akwai ambaton shu'aibu da lutu da sauransu daga cikin abinda sura take karantarwa akwai bayanin mummunan makoma ga wanda suke karanta abinda manzo ya zo da shi mun tattara bayanan da sura ta kunsa za ka ga wanda yake karanta manzanni to za shi mummunan makoma kuma a surar akwai bayanin irin yadda Allah ya halakar da kafirai da Allah ya ce fa kullan akhadna bi dhanbihi dukkan wa'inda suka wuce da suka karyata ba mu kama wani da laifin wani ba kowannensu mun kama su da laifin da suka yi ne wa minhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayha wa minhum man khasafna bihi al-ard akwai wanda aka halakar da su da tsawa akwai wanda aka halakar da su da muka aiko musu da tsawa akwai wa'inda muka sa kasa ta kama su akwai wanda muka sa ruwa suka ritsar da su da dai sauran bayanai za mu je a cikin wannan sura Allah maɗaukin sarki ya taimaka mana sannan a ƙarshe Allah ya raba mana misalin rayuwar kafirai da rayuwar gizo-gizo yawa menene gizo-gizo yaya yake rayuwa yaya yake gina gida ya gina gida yaya yake shiga cikin gida duka za mu je bayani gwagwado a cikin wannan sura daga ce za mu fara tafsirin wannan sura bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah madaukakin sarki yake cewa alif lam mim Allahu a'lamu bi muradihi bi dhalik mun yi bayanai cewa wannan surar tana ɗaya daga cikin surori guda goma sha uku na alƙur'ani da suka fara da harufa guda uku wanda aka buɗe su da harafi guda uku uku an gane ko da mun kawo aliflamin din nan muka ce akwai suratul ali imran ciki akwai suratul baqara ciki akwai suratul ankabut akwai suratul sajda akwai suratul luqman akwai suratul rum ko ba haka bane kamar yadda akwai suratul qasas akwai abin nan suratul shu'ara ka hada da su da sauran dai bayanan da ya gabata duka suna jin mamantawa mun sha bambata irin wannan alaci ahsiban nasu shin mutane suna tsammanin ayi yutraku a kyale su haka kawai ayi ya kulu amanna dan sun ce sun yi imani wa hum la yuftanuna ba za a jarabe su ba alaci mutane suna wannan tsammani kun ga kun ka debi surar ta fara da kurman baki amma ba a ambaci alkur'ani ba hamim tanzilul kitabi min Allah al-aziz hamim tanzil alif lam mim zalika al-kitabu la rayba fihi duka mafi yawanci surorin in aka ambaci kurman baki a farko to abin da zai biyo bayani ne akan littafin Allah mai girma sai dai in ka cire sura biyu suratul ankabut da suratul nun suratul qalam kenan ko su biyu su ne suke farawa da kulmun baki amma ba a ambaton littafin Allah a cikin bayanan sai dai a dauko wani labari menene abin da ya kamata mu duba a wannan shi yasa malama suka ce abinda ya sa ba a ambaci alkur'ani a cikin waɗannan surori ba domin a cikin suratu an kabut akwai tahaddi game da mushirikai fi janibin aha duka tana bayani ne akan hito na hito game da munafukai a ɓangare na daban shine ne ɗalibi za ka ga ana kawo hujja mushrikai sun yi kaza addinin su bai dace ba saboda kaza kun ce kaza to yaya kaza ya kasance kaza za a musu tahaddi a wannan janibi lima ita ma wannan surar tana dauke da tahaddi fi janibi wanda muka yi bayani akan wa'annan huruful muqatta'a ana yi ma kafirai tahaddi mai cewa yaran ku ne harufan ku ne in kun isa ku yi abin da ya kun ka gagara haka ma ita ma za ta zo bayani akan lalata manufar kafirai akan abubuwan da suke faru sai sa Allah madaukin sarki ya ce ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanu cewa ba za a jarabe su ba yanzu shi ne abin tambaya yana yawa kawai don kun ce kun yi imani kawai a kyale ku ba za a jarrabe ku ba alfitinatu a ƙur'ani tana zuwa da ma'anoni guda mun yi bayani a kan akwai lokacin da alfitina tana zuwa da bi ma'anar al'aktiba jarrabawa to kamar ma'anar ta anan kenan ma'ana wahum la yuqtabaru shin su mutane suna tsammanin kawai su yi imani ba za a jarrabe su ba kamar yadda Allah ya ce wala nabluwannakum bisharri wal khairi fitna za mu jarrabe ku da sharri da kuma alkhairi duka fitina ne ma'ana jarrabawa ne kamar yadda alfitina tana zuwa bin ma'anar al-ihraq bin nar Allah ya ce wa hum 'ala an-nar yuftanun su dai kafirai za a fitine su akan wuta ma'ana za a kona su tana zuwa bin ma'anar ash-shirk billah wal fitnatu ashadd min al-qatl shirka nan fitina bi ma'ana ash-shirk kamar yadda take zuwa ta bada ma'anar hujja mun yi shi a baya thumma lam takun fitnatuhum ko kuma thumma lam takun fitnatuhum ko wani qira'a akwai ma'anar da yake ba su mai ma'ana alfitna anan shine jawab hujjar su da abin da su gaya ma Allah kama illa an qalu zuwa da karshen aya abin muke so fitar da shi alfitnatu bi ma'ana alhujja to nan ma'anar fitna anan shine ihtibar an hasiban nasu mutane suna tsammanin an yi ko an yi kulu amanna a kyale su kawai don sun ci sun yi imani wahun la yuftanu ba za a jarabe su ba Allah ci ba shi wala kada fatan nan labe na min qablihim ai mun jarrabe waɗanda suka wuce kafin su fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu Allah ya san waɗanda suka gaskata akan imanin su wala ya'lamanna al-kadhibin kuma Allah madaukakin sarki ya san waɗanda suke ƙarya a cikin imaninsu to haka yake ba mu ne na farko ba duk nada wanda suke ce sun yi imani sai da aka jarraba su aka ga da gaske ne imanin am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum shin kuna tsammani ku shiga aljanna haka kawai irin jarabawa waɗanda suka wuce gabanin ku bai shahi kuma yana yi mastatumul ba'sa wa darra Allah madaukin sarki yace ai wa halhalu talauci da jarrabawa na rashin jin daɗi da rashin lafiya ya shafe su wa zulzilu an girgiza su hatta ya kula rasulu والذين آمنوا معه متى نصر الله har manzo da waɗanda suka imani tare suna jayo shi ne taimakon Allah zai yadda aka girgiza su ko ma sai kun shiga kangi ka buga ka buga komai ya tsaya tak sai an jarraba ka Allah ce wala nabluwannakum wala nabluwannakum hatta na'lama almujahidin minkum sabirin Allah ce wallahi za mu jarrabe ku sai mun gano waɗanda ke jihadi na gaskiya kuma za mu gano waɗanda suke yin haƙuri amma lafiyarwa ko imani ba da raba ku kamar yadda ya zo a hadisin sa'ad bin abi waqas sa'adu bin abi waqas ya tambaye manzon Allah ya ce man ashaddun nasi bala'a cikin mutane wani ne ya samun bala'i wani ne ya samun jarraba ibtila'i kan waye faru قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل Allah ya ce annabawa sun fi kowa samun jarabawa zazzabin ka kai dai in Allah zai kama annabi da zazzabi sai a linka masa rashin lahiyar ka kai dai in Allah zai kama annabi da zazzabi sai ya linka masa sun masalihuna sannan mutanen kirki ka ga mutum mutumin kirki ga addini ga sallah amma da kirki ke ci su gidansa mutumin kirki ga wadata ga komai amma yau ba lahiya gobe da bai da lahiya jibi masu ba da lahiya jarraba wa Allah ce sai mun jarraba mu gani da kuka ce kun yi imani da gaske ne da haka ustazu kai kokari ka ci jarraba ka ka dauka ka ce yaya kuma ɗabi'a ce ta mutum in ya shiga wani matsi gani yake yaushe ne mafita khabbab bin arat wata rana an ji masa rauni jini yana zuba ya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga halin da muke ciki yaushe ne jarrabawa ta imana yaushe ne zamu samu sararin mun galamu zalla yana jingine da Ka'aba ya tashi zanne yace da shi mutanen da suka wuce gabanin ku saboda addini za a kama mutum a yi rami a sashi rabin jikin shi kasa a zuba kasa a ruhi a dauko zartu ana yankawa sai an raba shi biyu amma wannan al'amari bai sa ya bar addini shi saboda addini ce amma ko kuna gaugawa ne sai Allah ya cikasa wannan addini sai an waye gari cikin wani mutum yana taya daga sana'a alhadar maut can kusan yaman ba abin da yake jin tsoro bancin kura da za ta taɓa mawakinsa amma inda wani abu ne kahiri babu wannan tsoro Allah ya tabbatar da addininsa amma gaugawa gari ba abin da ke faruwa da muke nan da kan haura lamarin addini sun kai yau ka cimma ko shuka kai sai kawo wahala kafin ka ci ayanta haka jama'a lamarin addini yana buƙatar haƙuri an fahimci hausa annabi ayyub shekara goma sha takwas ya yana rashin lafiya annabi allah kai yanzu da kayi sati kana rashin lafiya kwana uku hudu sati aka yi magani bai yi sai ka warce ya hanya lamarin ba an shiga gaban nuna ba ba wani na yi maka zama Allah suna ba a ciya mutum ba sa yi amma Allah ya kan ba Allah suna kariya ta yadda shi ɗan ba sa su nasara a shi jarabawa haka take zuwa inan idan Allah ya jarrabe ku da al'amura su ku hakuri an gane ko amma abin tambaya menene hikimar da yasa Allah yake jarraba mu'minai Allah ya ce wal yumahhis Allahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin dan Allah ya matse zunubin masu imani kun gane ko in kana da imani hikimar Allah ya rage ma zunubi ai ta matsaka da kasuwa ta tsaya gida ya rikice kai kaza kana hakuri kana hakuri ana rage ma zunubi kana hakuri ana rage ma zunubi haka wai ga duka zunubin kai haka kai amma yake kasa hakuri sai ya zama abin duniya bai samu ba kuma zunubin yana nan babu lada kenan kowa ya sani ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب Allah ba zai bar mu'mini akan abin da suke haka ba kawai kun yi imani kuna sallah ku azumi ku zauna sai Allah ya bambance mai imani na hakika da wanda yake lalatacce ne ba kwarai ba Allah ka samu dace shi yasa Allah yake cewa walaqad fatanna alladhina min qablihim ai mun jarrabi waɗanda su wuce gabaninsu ko ba haka ba ne kamar ashabul ukhdud ko ashabul ukhdud kamar mashidat bint fir'aun da sauransu duka an jarrabe su muna da labarin wannan sarki wanda ya gina rame ya saka wuta yana cewa in ba a yi da shi Allah bane zai kona su aka yake bi yana kada su cikin wuta yana konewa yana kada su cikin wuta yana konewa amma duk da haka wannan bai raba su daga addinin su wata rana manzo sallallahu alaihi wasallam yake zaune sai ya ji wata iska mai daɗi ta buga sai ke ba da labari ya ce ai wannan mai tsefe ma ya gidan fir'auna gashi iskanta ne ya buga mai kamshi mala'ika ce take ba shi labari kun san wannan tarihi fir'auna akwai wadda take tsefe mai gidansa gashi da ta zo tana tsefa abin tsefa sai ya faɗi wajen ɗauka sai ta ce bismillah sai ta ce da ita kina nuhin babana kowane Allah kake mai tacce ke babanki wa ana nufin Allah da ya kowa tana magana babanki ni an ka an kai babanki sai ta je ta gaya masa sai ce mata ke a ce kina da wani Allah wanda ba ni ba tacce kwarai akwai shi ya ce ce zan yi maganin ki ke babu lai shi ne yasa aka samu babbar tukunya aka cika ta da mai aka soya sai da ya tafasa sai ce to ko dai ki tanya wani ra'ayi na ki ko a ɗauki mataki a kan ta ce a sai ya fara da 'ya'yanta sai ya ɗauki ɗa ya ce a kaɗa shi cikin mai sai ya soye gaba ɗaya a ɗebe kasusuwa ya ajiye mata ta ce abin da nake roƙo gare ka guda dai in ka gama soya mu da 'ya'yana ka haɗa kasusuwa mu wuri guda a turbuɗe ya ce fa zalika laki ya ce an yi miki tana kallo shi da ya mata azaba ma'anawiyan kama kafin azaba hissiya ka san uwa da ɗa to ai gwana a kashe ka abin da ya biyo ba baka gani ba ko a sai da ya nuna mata abin da ya ma'ayanta sannan ya kawo gare tana da da ɗa da take shayarwa yanzu su sun karki an kawo gare shi tsoro ya kama ta na tausayin ɗan sai ɗan ya ce da ita ƙa'i wala ta ƙa'asi fa ina alhaq ya ce umar sake in fada in na fada ke ma fada muna kan gaskiya ka abin da ya dami ba jarabawa ba ce jarabawa ce da haka jama'a lamarin addini sai an yi hankuli dole sai an haɗu da jarabawa ko kuma ko jarabawa ta jiki ko jarabawa ta menene dole dai za a haɗu da jarabawa Allah madaukakin sarki ya samu dacewa shi yasa Allah ya ce am hasibal ladina ya'maluna sayyi'ati shin waɗannan da ke aikata mummuna aiki suna tsammanin an yasbiquna za su rigaye mu ne ma'ana za su kubce mana ne za su tsere mana ne sa'a ma yahkumu ai abun nan da suke aikatawa yayi muni ma'ana abun nan da suke hukuntawa ya munana dan kenan duk wani da yake aikata mummuna aiki ya sani dai yana hannun Allah ne subhanahu wataala babu yadda za a yi mutum ya hita daga kamun Allah matuƙar ba yana kan aiki na daidai ba ne man kana yarju lika Allah duk mutumin da yake fatan haɗuwa da Allah haɗuwa da Allah ta haƙiƙa kana aiki kana son ka haɗu da Allah na haƙiƙa ko fa inna ajala Allah la'at to alƙawarin Allah yana nan zuwa malamai suka ce nan da Allah ya ce fa inna ajala Allah la'at ajalin Allah zai zo wani irin ajali ake nufi a na mutuwa a ma'ana lokacin zuwan nasara yana zuwa da ya haƙuri da wannan ne malamai suka ce tsakanin suratu ankabut da suratu rum akwai wurare guda shidda da Allah yake ishara akan yakin badar ana iya ciro mana wannan wurare ko mu bari hakkobi yan ka karanto surorin sai a ciro mana su akwai isharori guda shidda da Allah ya daina nuni akan yakin badar da za a yi da bada nasarar da ta yi shine na Allah yake mana tamhidi Allah yake cewa man kana yarju liqa Allah mai fatan haɗuwa da Allah shi yasa mazala ce man kana man kana ko ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa duk mutumin da yana son shahadu da Allah Allah zai so haduwa da shi man kariha liqa Allah kariha Allah liqa duk wanda yake kama haduwa da Allah Allah zai kama haduwa da shi to ya zai ya gane kana son haduwa da Allah duk da kake aikin da Allah yake so kana fata Allah ya dauke ka da imani sai Allah ya karbe ka da wannan manufar ta duk lokacin da kake mummunan aiki kana ja baya game da addinin Allah kamar kana kyama aikin Allah ne sai Allah ya kyamace ka za ka samu cikawa kyakkyawa na ka muyi fatan haɗuwa da Allah subhanahu wataala haka ma manzo sallallahu alaihi wasallama wanda yake son su yi haɗuwa da manzo cikin kallamawa to yi bi sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ko kikkiawan koyi ya kasance a gare ku ga manzo sallallahu alaihi wasallam amma suwa liman kana yarjullaha wal yawmal akhir da wanda yake son lanan lahira da kuma haɗuwa da Allah ana kenan in kana son haɗuwa da Allah haɗuwa mai kyau ikoyi da manzo sallallahu za ka haɗu da Allah haɗuwa mai kyau. Allah ka samu haɗu da kai muna masu aikata aiki na ƙwarai. Shi yasa wanda yake so haɗuwa da Allah babu lokacin da zai ji daɗi a rayuwarsa irin lokacin da zai haɗu da Allah. Sa'atun fil akhirati wa sa'atul akhira ahabbu ila al-mu'min min kulli shay. lahaza na ƙarshe mumini ya hisan tafiye da komai babu lokacin da mutum yake son ya gani irin lokacin da za a ce mun zo mu ɗauki ranka ba abun da ya faranta musulmi ne wanda yake mumini ne sadda ake wayomo wayomo ne ya ta kana wai wai wai a sauri a raba da wannan gwani ka rabu da cewa ne malam ka rabu da na ina ban sai da komai ba Allah kare matar Bilal lokacin da ta ga alamun zai mutu tana cewa wa qaraba shi kuma yana cewa wa qaraba kai cuna zan rabu da mijina yana ma da dacewa za haɗu da masoya shi ya ga abin da ya gani kahiri kai in zai mutu to Allah sauwake ta rana a hanyar Legas wani mutuwa wani kayari muta ta zo masa cikin ka yana kujerar baya sai da aka tsaye da motar dole aka hita aka ba shi wuri mota na wuri yadda yake jijjiga motar dole aka gane aka hita aka ba shi wuri sai da ya mutu aka yi shigowa motar saboda irin fizge-fizgen da yake yadda yake cikin kujerun mota kenan ya haɗu da mummuna ƙarshe haka muke faɗa inda kahiri ne kuma ya mutu akan kahirci kaga babu kyakkyawan ƙarshe da shi to kenan wanda yake son ya haɗu da Allah ya yake da kwarai an gane wannan ko dan haka akwai da yawa daga cikin masu yaudarar kansu kai baka aikin kwarai ba ka yi Allah biyayya ko kuma ka ce Allah ya mana cika da imani dan Allah ya yi ba ka zuwa bida kuɗi ba ka bida kuɗi ba ka zama ta da masu bida kuɗi ko kuma kullum ka ce za ka gina gida ka sai mota da Allah akwai gaskiya a magana ka babu gaskiya da haka abin fili yake Allah maɗaukin sarki ya tatar da mu Allah ya ce man kana yarju liqa Allah dole yake fatan haduwa da Allah haduwa ta kirki fa inna ajala Allah la'at lalle ajalin Allah zai zo gane ko mana ko dai ya zama ajalin Allah anan shine tashi bayan mutuwa kuma yadda ina ba sai fasara mana babu shakka alƙawarin Allah na za a tashi bayan mutu zai zo duk suna ganin nan yana ishara ne akan lokaci na cin nasarar musulmai inda ana yin bayani ne akan jarrabawa wallahu a'lam fa inna ajalallahi la'at lalle lokacin tashi bayan an mutu da Allah alƙawari zai zo ko husami ul alim Allah shine mai ji kuma shine masani game da abin da bai suke aikata wa man jahada wanda yayi kokari yayi aiki nagari fa inna ma yujahidu nafsi yana yin aikin kokarin ne makansa inna Allah la ghaniyun 'anil 'alamin Allah mawadaci ne daga halittu mana baya bukata wani taimako a wurin sa ko kalli wannan aya da ke ku gani Allah ya ce man jahada fa inna ma yujahidu li nafsi ko ba haka bane in mutun yayi aikin kwarai kan shi yayi to shi yasa ake son mutun ya zamanto eh muslih ba'da kaunihi salihah gane ko akwai muslihun akwai salihun me bambancin su shi muslih shine wanda yake gyara wasu bayan ya gyara salihun shine wanda yake gyara ne ga misali mutum ya yi karatu ya samu da biyu na gari sai zamto ko da yaushe azumi na nafila ko da yaushe sallah ko da yaushe karatun qur'ani amma bai karantar da kowa ka ce bai abin kwarai eh ai abin kwarai na yake yin wa'incin salloli ai ake alheri ne ko karatun qur'ani aiki ne na alheri ko amma alherin ya takaitu ne gare shi kadai to ya zama ɗaya da wanda zai yi karatun shi koyar da waɗannan shi koyar da wannan shi kaza shi kaza shi kaza kaga shi ya gyaru kuma yana gyara to haka ake son mu'mini ya zama bayan ka gyaru kai kokarin wasu su ma su gyaru saboda in ka aikin kwarai ya taƙaice ne akan kadai to amma in ka gyaru ka gyara kai ka gyaro su ma wa'incin sai su yi aikin kwarai su gyaro duk da yake ka gyara wasu lalan ba yana dawowa kanka ba ne amma baka zan ɗaya da wanda ya take tuni a kansa ba kaɗai da haka kowa ya ƙoƙari bayan ya gyaro ya ga wanda yake gyara Allah ka gyara mana halayen kuma ku sani jama'a da Allah yake cewa inna Allah laganiyun anil alamin Allah mawadaci ne game da halittun duniya dan mun zama na kirki gaba ɗaya ba mu amfana ma Allah komai wallahi in mun lalace gaba ɗaya ba mu cutar Allah da komai manzo Allah yake ba mu labari Allah yana cewa ya ibadi ya ku bayina innakum lan tabluqu durri eh, lam tab lan tabluqu naf'i fatanfa'uni ba kwa kai matsayin da za ku amfana da ni da ku amfana da ni duk abin da kun mallaka Allah ce ni ku kai da za ku amfana da wani abu walan tablughu durri fatadurruni kuma ba ku isa ku cutar da ni ba ba ku kai inda za ku cutar da ni ba ku cutar da ni dan Allah ya hana ma abin da kake so ba san ba ka ci zan dau mataki akan Allah ba kai sa ba wai ko da baka hankura ba an gane misali ko shi yasa manzo yake ba da labarin Allah ya ce walau anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum kanu ala atka qalbi rajulin wahidin minkum ma za da zalika fi shay'a ta ce tun farkon annabi adamu har yau namiji da mace aljani da mutum ku zamanto kuna da zuciya ta kwarai irin mutumin da ya yi imani a cikin ku a ce duk zuciya ku haka take Allah ta wala wannan bai amfani da komai walau an awwalakum wa akhirakum wa insakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjar qalbi rajulin wahid minkum ma na kasa zalika min mulki shay'a kun gane misali ko da a ce na farkon ku da na ƙarshen ku aljanun ku da mutum ku za su zama mafi lalacewa zuciya a ce a cikin ku akwai mafi lalacewa zuciya duk zuciya ku ta zama haka lalacewa la wannan bai cuta da ni goma kenan ka yi alheri ba kai ma kanka in ma ba kai ba baka cutar da kowa ba kanka cutar Allah ya samu aikata alheri Allah ya ce wallazina amanu wa'inda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata aiki nagari an kaffiranna anhum sayiati zamu kankare musu zunuban su wa la najziyannahum ahsana alladhi kanu ya'malun kuma zamu saka musu da mafi da mafi kyawun abin da suka kasance suna aikatawa kai dayan baka goma Allah wanne ne yake aga an saka ma da mafi abin da ka aikata ka yi goma an baka ɗari ba haka alkawari ne na Allah duk wanda ya yi abin ƙwarai in mun tashi bashi sai mun bashi fiye da wanda ya yi ba wasu insana biyu walidai husna Allah ce mun yi wasu ci ga mutum ɗan adam game da iyayensa guda biyu kyautata musu husna shine biyayya biyayya a gare su wani guri Allah ce wa wasainal insana bi walidayhi sai Allah ce ihsana ko menene alfarqu baina husna wa ihsana misana an kace husna can an kace ihsana saboda can ana bayani ne akan iyaye guda biyu musulmai nan surar ana bayani ne akan jarrabawa to yanzu sai a zo a fara bayani dalla dalla kowa da irin tashi jarrabawa wani shi daga cikin jarrabawar da ake samu shine ya zama musulmi iyayensa su zama kafirai to duk da yake kafirai ne Allah ya ce to a kyautata musu kenan sai aka ce husna kai musu biyayya kenan in har za ka yi wa iyaye biyu da ba musulmai ba biyayya a matsayin cidas Allah ya ce kai musu biyayya to waɗanda ba kahirai ba waɗanda an musulmi biyayya a gare su ai tahi ko ba haka bane to shi yasa can sai aka ce ihsanan sun kai kunyi ai musu amma waɗanda duk da ba su ka kamala inda ba su bi Allah ba sun wani dole ai musu biyayya shi yasa me munasabar kawo wannan aya a cikin wannan siyaki munasabar kawo ta shine bayani ma waɗanda Allah zai jarrabe su ya zamanto su tasu jarabawa iyayensu ba ahalin sunna ba ne yaya za ka mu'amalanci iyayen ko da ba ahalin sunna ba ne yasa Allah ce to iyayenka ko da ba ahalin sunna ba ne ka kyautata musu ko da ba musulmai ba ne ka kyautata musu an gane wannan ko wa in jahadaka li tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun amma in suka yi kokari suka yi mujahada suka sa iya kokarin su akan ka hada ni da wani abin da baka da ilimi akai mana abin da bai cancanta abota masa ba falatu da imma to kai musu biyayya nan kan babu biyayya an fahimci hausa uwa da uba ana kyautata musu ko da ba musulmai ba ne to amma fa idan aka in aka komo babin shiga bautar wani allah to nan ba musu biyayya baba mama gonan nan ba ku iya nomanta ku dai ku tsaya a matsayin ku na iyayena amma tsakanina da Allah ba a shiga kun fahimci Hausa kamar yadda ba a saba wa umarnin Allah dan a yarda da iyaye to haka ma ba a saba umarnin manzon Allah dan a yarda da iyaye mahaifinka saboda shi ba ahla sunna bane hadisi ya inganta ya tsaye shi in dai za ka yi aiki da hadisi kaza ba ni ba kai ba zan zauna da kai ba ba ku yi hankuli kun yi magana da wanda ya kalli yana magana manzo ba a magana ku da haka ba za mu saki hadisi ingantacce ba saboda mu zata da muku ba a yi an gane misali ko to malamai sun yi bayani me dalilin sauka wannan aya wasu kace an sakar da wannan ayan ne akan Sa'd bin Abi Waqqas lokacin da babansa ta ji yaransu ta ce ba za ta sake cin abinci ba eh ya musulunta ko lokacin da babansa ta ji ya musulunta ta ce ba za ta sake cin abinci ba ba za ta sake sharuwa ba sai ya bar ba za ta shiga inuwa ba sai ya bar wannan addini ya ce ta baba ya hankuri da ce kina da rai ɗari ina da nawan gashe ita wan gashe ta duk sai sun kare ban barin addini na da ilmi kibiyayya an gane misali ko don haka ba a sabawa Allah ma'ana a yi aiki na kahirci don yardar da iyaye amma kuma duk da suna ba da wannan umarni Allah bai ce kai musu rushin kumya ba Allah bai ce ka gaya musu mummunan magana ba Allah bai ce ka ke musu da'a na Thank you. yana tambaya ya ce wai mutum ne ya bar gemi babansa bai da gemi sai baban ya ce masa ko dai ya aske gemi ko ya bar mai gidan shi ko ba haka ba to nan yaya zai yi bai aske gemin kuma bai bar gidan an fahimta wasa ai dai bai ɗauka kai shi je kawo kawo ko shi kenan sai ka nemi wanda yake jin maganar shi kaji abin da babana ya ce ya kamata shi fahimci kadiyyar ta zama ta addini yanzu shi ge mai sunna annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam shi ko annabi ana gabatar da umarninsa ne akan umarnin kowa kaga baba ya shigo wani da ba ta shi ba ko kwatanta mai da Allah wannan magana ya bari yanda in ya zo ya ce wallahi sai ka aski kai mana ko ka bari sai ka ce askiya nake amma ya hankuri da Allah baba ku dai jira tukunna kaka bar gidan in ka bar gidan ai rigima ta kare to ka tabbai shi gaje gidan wa wani sun kai wada da babansa yace sai ka wani min gidana ya ce a'a ko dai ka je na babanka ba kun gane misali ya ce ni nan gidan babana na nake ni nan gidan babana na nake kenan in dai ta kawo abu da gida sai dai ta gidan baban shi sai Allah ya sa mu dace yannan sai an sa siyasa shi yasa kun gani ayan nan tana da munasaba da wannan ayoyi sosai yasa Qur'ani za ka komai daidai da ya kamata aje shi ne aka aje shi wannan yana iya haɗuwa da wannan jarabawa Allah madaukin sarki ce ilayya marji'ukum makoma makoma gaba ɗaya zuwa gare ni na take wa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun zan ba ku labari game da abinda ku kasance kuna aikatawa haka yi jama'a ai mu'amala da iyaye yadda ya kamata saboda da yawa jama'a abinda ahli sunna suka rasa musamman matasa ban ce duka ba mafi yawanci yin mu'amala da waɗanda ba su fahimci sunna ba wani da ka gan shi ɗan bid'a ne to shi kullum kana mai kallon ɗan wata ne ba kullum kana kallon yaya za a yi gyara ba shi na matsala iyaye sai ga wani bai gaya musu magana mai kyau sai ce a kyale su a yan bid'a ne da yan bid'a ne yan bid'a ne amma ka bi ka musu biyayya kullum hirin ka fahimta kai dan shi kana masa biyayya kana kyautata masa ko da zai gaya ma ba daɗi sai kai ko ba ka jaba kuma kakka nuna kamar ka ji ciwo kamata ya yi idan cikin ɗiyan kai ne ka zama ahli sunna shi fahimci duk da bai son ka kuma babu mai ladabi da biyayya irin ka babu mai kyautata masa irin ka ai manzo ya magana ce jubilatul qulub ila hubbi man ahsana ilaiha Allah yana karkatar da zukata da su su mai kyautata musu yau da gobe kaga abin da abin zai kuma ka ci gaba da yi masa addu'a alladhina amanu Allah ce wanda suka yi imani wa amilu salihat suka aikata aiki nagari lanudkhilannahum fi salihin za mu shigar da su a cikin mutanen kirki ma'ana za mu hada su da mutanen kirki a aljanna za mu hada su da su abubakar da umar da sauransu mana baka ga abubakar ba baka ga umar ba kana jin labarin su ya za a yi ku haɗu yi aikin kwarai ka yi imani da Allah Allah ce za mu shiga da kai cikin su an gane ko Allah yake cewa minan nasi akwai daga cikin mutane za a ba mu misalin halin munafukai wa minan nasi man yaqulu amanna billah daga cikin mutane akwai waɗanda suke cewa sun yi imani da Allah fa idza ubiya fillahi amma in aka cutar da shi game da al'amarin Allah fillahi ana ma'ana fi dinillahi inda za a cutar da shi saboda addinin Allah ja'ala fitnatan nasi ka azabillah sai ya sanya wannan damuwa da mutane suke yi masa kamar azaban Allah ne ma'ana kamar wanda yake cikin azaba na Allah me yake nufi anan sai hita daga yi ma Allah biyayya sai shi ta daga cikin yamma addini biyayya kaga ya koma cikin azabar Allah akwai wani yana son yayi suna sai ce yanzu ka gani mun san wani sai ke ke ce wallahi ustaz mu dai dan muna cikin suna amma la mun san game sunna ne wallahi mun san take wannan nan bai da kyau amma yanzu da ka bar game za ka ga mutane za su ce kaza da ka dage wando za ka ji ana ce kaza ka gani wannan munafiki ne kuma bai mutu sa a'a kada ka zabi azaban Allah akan magana da mutane za su yi maka bai da kyau isa Allah ya ce wa minan nasi akwai daga cikin mutane mai yaqulu amanna billah yana cewa mun yi imani da Allah fa idza udiya fillah yan ka cutar da shi saboda addinin Allah ja'ala fitnatan nasi ka azabillah sai sanya fitinan mutane kamar azabar Allah ma'ana sai ya koma a cikin hucin Allah saboda bai son mutane su cutar da shi da magana wale in ja a nasurun min rabbik idan ko taimakon Allah ya zo da ya ƙolunna sai su rinka cewa inna kunna ma'akum mu muna nan tare da ku kun gane ko a wale sallahu bi alamu bi ma fi suduril alamin ashe Allah ba shine kowa sani game da abin da yake cikin zukatan mutanen duniya ba malamai suka ce da Allah ya ce wala in ja'a nasrun min rabbik wannan ishara ne idan ka zo badar mana radda duk aka yakin badar musulmai sun ka sami yanci kuma sai ya dawo yana ce haba ai mu kan kaza ne mu kan kaza ne kenan ka zama wani gari tun ranar da dama ba za ta kushe maka wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu Allah zai san waɗanda suka yi imani ma'ana imani na hakika nan ne ko wala ya'lamanna almunafiqina kuma Allah zai san munafiqai nan me ake nufi nan ilmu zuhur ko kuma ilmul ibtida ana magana ana ilmu zuhurin lal ibtida mana da Allah ya bayyana masu imani na gari da kuma Allah ya bayyana munafukai ba san da suka bayyana bane ya sani a'a tunda ya san masu imani na hakika kuma tunda ya san munafukai na hakika amma ku ya akai ku san munafukai ya akai ku san masu imani na hakika sai wani dalili ya sa sai Allah ya bayyana musu kenan don ku mu'mine ku san masu imani na hakika kuma ku san waɗanda suke munafukai ne an gane ko وقال الذين كفروا للذين آمنوا كافري سكتي دما سو ايماني اتبعوا سبيلنا وذوقوا بالدين وبي تفركم ولنحمل خطاياكم زامو دوكي نوين كراكورن kun gane ko? Allah ya kare ba kuma sauran yaudara ba wani sai ce ma lahira zai ma gata zai ma kaza ai Allah ƙarya ne sulubi ne na kare in sun karasa inda za su shigo kusa su cika za su cika za haji amma suka ce an wa qala alladhina kafaru lil ladina amanu tabi'u sabilana ku zo ku bi wata farkin mu ma'ana ku bi addinin mu kun gane ko aikin da muke da ibada da muke ku zo ku yi wal nahmil khatayakum za mu ɗauke kurakuranku Allah ce wa ma hum bihamilina min khatayahum min shay' ba za su yi ɗauki musu komai daga cikin zunubansu ba inna hula kare ba ƙarya suke ga sifa daga cikin halayen da suke so da mutane wajen gumaka sai a zo ana ƙarya sai a ce a ai wani da ya shiga matsala kaza tun da ya bar addini ya bar gori ya aji kayan gida ya haukace wani ya yi kaza kai ma in ka bari haukace za ka yi don haka ba ruwanmu ba suna yi wannan ba ƙarya ce sai ka ce musu toka bari kawo ka ce ɗin ba dai saboda Allah bane toka ka ce Allah ya ce wala yahmilunna athqalahum lalle haƙiƙa su kafirai za su ɗauki zunubansu ranar tashi alƙiyama wa athqalan ma athqalihim da zunubai tare da zunubansu to tambaya ya za a yi mutum ya ɗauki nauyi guda biyu nan ana nuhin ɗauka ma'anawi lal hissi mana zunubi ana nufi za a linka musu azaba irin azaba waɗancan da suka halakar da su kun fahimta wasa da yanzu mutum shiga wuta za a yi mai azaba ne daidai gwargwadon zunuban shi don akwai waɗanda yake da zunubai a kansu wanda ya yi a can sai a ɗauko ƙarin azaba a linka masa za kenan ya ɗauki nauyin azaba guda biyu cikin wuta tare da azaban da aka yi masa wala yus'alunna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun kuma wallahi za a tambaye su ranar alkiyama game da ƙarya da suka cince suna shine abin da muna ishara sai su zo su yi ma ƙarya su ce ai gumki yana amfanarwa gumki yana cutarwa saboda ya amfanar da wani baka ga wani ba tun da ya yanka ma gumki kaza ya samu kaza baka ga wani ba tun da ya kaza ya lalace an gane ko Allah ce wallahi ƙarya na suke za a tambaye su ku kula da kyau kullum ina wani ishara da cewa a ka'ida na larabci fi'lul mudari in aka yi ta'kidin sa da nunu tawkid thaqila aka ƙara nashi da lamu wannan lamu ta dulu al qasim kenan wallahi sai an tambaye su game da ƙaryar da su kasance suna yi cewa kuma kana da amfani kuma alhalin ba su da amfani ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه حقيقة مو أيقود النبي نوح زوغ متانسا falabitha fihim alfa sanatin ya zauna cikin mutanensa shekara dubu illa hamsin aman banda shekara hamsin fa akhadhahum tufan wa hum zalimun sai ruwan tufan ya kama su ya nitsar da su wa hum zalimun suna zalunci ma'ana suna hada Allah da wani kafin a juye shahi ina da tambaya guda biyu tambaya na farko menene alaka kawo kissar nuhu anan da karatun da muke tambaya ta farko tambaya na biyu da Allah maɗaukin sarki ya ce falabita fihim alfa sanatin illa hamsina sana ba a ce sana ba sai an ce illa hamsina amun bisa na an ce am ba a ce sana ba amma da biyu kenan su ne yake da su a cikin wannan aya Allah ya samu dace now mu ji gaba tambaya ta farko sura tana bayani ne akan sai an jarrabe ko na biyu ta ce yadda aka jarrabi waɗanda suka wuce kafin sai an yi muku wannan jarrabawa to yanzu sai aka kawo kissar annabi nuhu don a fara ba ku misalin waɗanda aka jarraba daga cikin bayan Allah na kirki sai aka ce annabi nuhu shi daga cikin tashi jarrabawa shekara ɗari tara ya yana wa'azi ba a karɓa masa kuma yana haƙuri kinan kai kan ka shiga matsala baka wuce shekara goma cikin matsalar ba ko shekara hamsin cikin matsalar ka kasa haƙuri mana in annabi nuhu zai iya shekara 950 yana haƙuri to kai babu aula shekara 50 kai haƙuri cikin su annabi nuhu da ya shekara 950 cikin matsala bai wuce ba bai ci riba ba ba ta zama tarihi ba to kai ma inda a ce tun taso ka cikin matsala kake in dai kana da aƙida mai kyau ka ɗauki wannan abin taka jarabawa kaka kasa haƙuri gane hikimar ku shi sa sai Allah ya ce falabita fihim alfa sanatin illa hamsina menene ama malamai suka ce can sana da amu inda ake tafriki tsakanin su ana amfani da asinin ne cikin shekaru na bane amma am ana sa ta ne a cikin shekarun da akwai wadata a ciki kina sai zama dan larabcin ya bayyana kenan 950 duk ba cikin daɗi na ke su sai shekarun da aka halakar su kuma sauran ya zama ya shuka abin da ya shuka da ƙarshe kuma ya koma ga Allah wasu malamai suka ce a nan dai an yi wannan ne saboda usulubi na larabawa larabawa ba sa son su rinka maimai da lafazi guda wuri guda inda suna da kalmomi masu yawa ya kamata in an ce wannan nan gaba in an zo ba a ce shi shesa dan a nuna ma yalwa da larabci da cewa larabci ya kai yare ana iya juya shi duk da ake so an fahimci hausa kamar yanzu in wani zai na faransi don magana sai ce don don kubo kurwake don sisa sisa don magana sai ce don ko ba ka bane sun ce wai da fasaha ala a yare duka in ka faɗi magana son aka in ka faɗi kalma guda haka ƙare ba ka ƙara ba mai tata to nan ne kana da tamakkuni akan yaran kun gane misali ko ko mutum yana a kaza guguwa yake kaza wai shi kashi kuskure ne to wannan sai mu ce mai bai da salika a yare wanda yake ya iya yare yanzu hausa ga da nake in zan yi ina tunawa abin da zan haɗu zakkuwa kawai yake yi ko shi ne na iya hausa to haka in ka iya yare in ka zo yin shi ne za ka yi sadda kake ko shiɗawa ba ka yi amma wanda ya karanci lura ya fahimci yare da ka zo ka fara magana kana ƙoƙarin ka kare kanka da kai kuskure a kai yaran ba ne ba ka nuna cikin yaran an fahimci wasa shekaran jiya da ina zaune ɗin jiya jiya na zo sai ni ji ana misiyon wata tana faransi duk magana a a a ni ce kai doktor ba ɗaya faransi ba Allah ai ku ɗauki misali mu yanzu in muna larabci muna tsayawa ni ina larabci ko shaidawa bai duk abin da nake so in hude sai na ƙare in shaida kenan ko da ina kuskure a larabci da kaji kasa akwai larabcin an fahimci masa Allah ya kare mu ina da muke to Allah ya ce fa anjaynahu ashabas safinati sai muka kubutar da shi annabi nuhu ashabas safinati da ma'abuta jirgin ruwa shine man amana ma'ahu fi safinati da wanda suka yi imani da shi a cikin jirgin ruwa waja'alnaha ayatan Allah ya ce muka sanya ta ta zama aya menene damiri yake koma yana koma ne zuwa kasafina mana muka sanya wannan jirgin ruwa na Nuhu ta zama aya ta zama ibra lil alamin ga mutanen duniya wa Ibrahim da annabi Ibrahim duk karin bayani ne akan wanda suka samu jaraba shi annabi Ibrahim akan addini daure shi an kai an kada wuta ko ba ga wani amma duk da haka ya ce ya dogara da Allah bai fita daga cikin addini shi ashe in ga wanda za a kada wuta saboda addini kai da aka zaga saboda addini kai ka fi cancanta kai hakuri ko yawwa Allah ya ce idh qala liqaumihi yaqulullah yayin da yace mutanen su bauta wa Allah wattaqu ku ji tsoron Allah zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wannan shi fi zama alkhairi a gare ku in kun kasance kun san girman Allah inna ma ta'buduna min dunillahi awthana ku dai ku sani kuna bauta mu koma kane kuma bayan Allah wa takhluquna ifkan kuma kuna faɗin magana na ƙarya magana da kuke faɗa na ƙarya game da iyayenku da abin da ya kama da wannan innal ladina ta'buduna min dunillah lalle ku sani abun nan da kuke bautawa koma bayan Allah la yamlikuna lakum rizqan bai mallaki arziki a gare ku mana bai arzita ku da wani abu fabtagu inda Allah rizqa ku nemi arziki a gurin Allah wa abuduhu ku bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala, ko ba haka ba ne, washkurula ku yi godiya ga Allah shi ne ku kaɗe ta Allah, don yana daga cikin godiya ga Allah kai amfani da gaɓoɓinka don yi Allah biyayya, kai amfani da harshenka don faɗin zikiri ga Allah subhanahu wa ta'ala. Idan ki turja'un gare shi ne za a mai da ku, mana ga Allah ne za ku koma. Wa in tukaddibu idan kuka ƙaryata, taunan damiri yana koma ga waye yana koma ne ga mutanen annabi ibrahima da Allah ce wa in tukadhibu faqad kazzaba umamun min qablikum ay al umami da su wuce gabanin ku su ma sun karyata kun fahimta masa kenan in an ka dauki damiri ga annabi ibrahima yake kuma kenan yana musu jan kunne in ma kun karyata mutane su wuce zamu ne nuhu sun wuce kafin ko ba haka bane ko kuma ibn abbas ya ce damiri yana koma ne zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam ko mutanen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in kun ƙaryata ba ku yi aiki da abin da yake gaya muku fa kad kadzaba ummun min qablikum al'ummomi da suka wuce gaba na ku ai sun ƙaryata annabawan su amma ala rasuli illa al balagh mubin shi dai manzo ba abin da yake kansa sai dai yadda sako da kuma bayyana wa mutane na gaskiya awalam yarau shin ba su ga cewa ba kaifa yubdi'u Allahu al-khalqa ta yadda Allah yake yin halitta farko farko tun ba wanda yayi da shi yi ta daga farko thumma yu'iduhu sannan bayan halitta ta mutu Allah ya tashe ta inna zalika 'ala Allah yasir ai wannan abu ne mai sauki a wurin Allah duk da yake da yin halitta tun farko da tada ta bayan ta mutu a gurin Allah dun dun mai sauki ne amma wani sauki tadawa Allah ya ce abu ne mai sauki a gurinsa kul siru fil ard kace da su ku yawo a bayan kasa fanzuru kaifa bada al khalqa ku duba ku gani yadda Allah subhanahu wataala ya fara yin halitta an fahimta wasa thumma Allah yunshi'u an-nash'ata al-akhirah sannan Allah subhanahu wataala zai tashi halittun ranar tashi al-qiyama inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai kenan da Allah ya ce fanzuru kaifa bada Allahu khalqa mana yadda Allah ya fara halitta mana halittar mutum misali mu dauka an fara yin shi ne da digon mani aka rene shi ya zama jini ya zama tsoka har ya zan abin da ya zama yau shine ga cewa za a tashi shi kan kenan hankali ma ba zai dauka ba yu'adhibu man yasha Allah shi yake azabtar da wanda yake so wa yarhamu man yasha ya jinkan wanda yake so wa ilaihi tuqlabuna kuma ga Allah subhanahu wataala ne za ku koma ma'ana za a mai da ku bayan kun mutu ay turja'una ba'da al-maut Allah zai tashe ku bayan kun mutu wama antum bimu'jizina fil ard wala fis sama ku dai ba za ku zama masu gagarar Allah ba bayan ƙasa ko ku a cikin sammai wama alakum min dunillahi min waliyyi ba ku da wani masoyi majibancin al'amari a gurin Allah mana kuma bayan Allah wala nasir kuma ba ku da wanda zai cece ku daga azabar Allah matukar kun mutu ba ku da imani alladhina kafaru bi ayati llahi wa inda suka kafirce da ayoyin Allah wa liqa'ihi da haduwa da shi Allah subhanahu wataala ulaika ya'isu min rahmati wa inna sunni wa inda suka yanke kauna daga rahmata وأولئك لهم عذاب أليم وإن سوني سكيد عذاب من الذي الله يسامو داتي ina ganin lokaci yayi na zamu dakata abinda muka yi daidai Allah ya bamu lada inda muka kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk